أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar sallah a cikin jama'a gashi kuma za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala kenan kamar yadda satin wancan ya gabata mun kare littafin nawakilul islam wato abubuwa guda goma wanda suke warware addini to yau muna tare da sabon littafi wance wata takarda wadda take dauke da aƙidan musulunci game da bautar Allah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ne ne fiyayyen halitta bayan annabi menene aƙidan musulmai game da bauta ta Allah da makamancin haka to sai dai wannan karatu namu yana dauke da kama a matsayin wake yake san hanya sabuwa ta daukan ilimi shine kama tsara ilimi a wake yadda wasu daga cikin malamai suna ga laihin waka a addini amma kuma waka bata da laihi lokacin da ba hada ta da kidi ba waka inda ba hada ta da kidi ba kuma ma'anarta bata ci karo da addini ba ba a saba ma Allah a ciki to kenan bata ce mi Allah yake cewa shu'ara yattabi'uhumul ghawun ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illal ladzina amanu mawaka Allah ke cewa baka gani ba mawaka yanda suke yace ba su da amfani suna fadawa cikin kowane rami kenan maganganu na banza wanda ba su dace ba yace cewa zaka ga suna yin kaza da kaza sai yace illal ladzina amanu amma banda wanda suka yi imani kenan shi wanda zai yi waka ko zai reraya ba tare da kiɗi ba kuma maganganun shi ba za su saba ma shari'a ba wannan babu laifi da haka an samu masu reraya waka zamanin manzon Allah irin su Hassan kenan suna yin wake amma ba kiɗi kuma babu maganganu wanda suka saba ma shari'a to wannan takarda sunanta manzumat alha'iyya kamar wake ne na larabci ina an wake manga ga ilimin ko bayanan duka da kuma ana ce ma takardar manzumatul hajiyya sunan malamin abi dawud as-sajistani imamu dawud yana daga cikin manya-manyan littattafai malamai wanda suka rubuta littattafai na addinin musulunci to insha Allah ta'ala wannan kaɗan daga cikin bayanin kenan takardar tamu magana ta farko yake cewa ta masak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was sunan allati atata ar rasulillahi tanju wa tarbahu wato tamassak bi hablillah yake cewa kai kokari bawon Allah kai riko da addinin Allah wattabi'il huda yi kokari kai bibiyi shari'a a duk inda take ya ce wala taku bid'iyyan kar ka zamanto mai yin bid'a mai bid'a shine kirkira abu a addini la'allaka tuflihu in kai haka yace zaka tsira kuma zaka rabauta to anan malamin mai sharhi yake cewa me ake nihi da hablillah yi kokari kai riko da addinin Allah shine littafin Allah alqur'ani da sunna ta manzon Allah wanda wannan shine samun tsira manzo Allah ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima annabi yake cewa na bar muku wasu abubuwa guda biyu wallahi in dai kun rike su har abada ba za ku tabe ba sai ce littafin Allah shine alkur'ani da sunna kuma hadisan annabi kenan duk yanda za a je a zo a koma cikin mai alkur'ani ya ce mai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ake kira da hablillah mala ya ce tamassak bi hablillah yi kokari musulmi duk yanda za a hwada a tashi irko da hablillah shine addinin Allah alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wattabi'il huda kuma yi kokari ka rika bibiyar shari'a duk inda take wannan neman shiriya yana daga cikin addu'a ta musulmi a koda yaushe cikin sallolinmu kullum muna ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya mutum yana faɗar haka su 27 a sallah sallah ta wuni kowace raka'a sai ka karanta alhamdu a cikin alhamdun nan kake cewa Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya to wannan shiriya ita ce gaba da komi duk yanda za ka yi rayuwa in dai ba a kan daidai kake ba wallahi asara ce in kuma Allah ya datar da kai akan hanya madaidaiciya duk abin da za ka yi za ka yi shi kan daidai abin da addini yake so rayuwarka za ta zama to kyaukyawa shine yace wattabi'il huda kenan bawan Allah yi kokari ka rika bibiyar shari'a kuma haka yana da kyau mutum in ya ga gaskiya yayi kokari ya bita wallahi duk lokacin da mutum ya fahimci ga gaskiya nan sai ya kiya ya kibinta to Allah zai batar da shi daga baya sai ka zamanto daga cikin irin wanda Allah ke bada labari falamma zahu azaga Allahu qulubahum lokacin da suka san gaskiya ga ta nan sai suka kibi sai Allah ya karkatar da zukatansu yanzu so nawa za ga mutum ya san ga gaskiya nan sai ka ga kuma abin ya gagara me yasa saboda ya ki bin gaskiya ita gaskiya bibiyar ta ake shiriya ta Allah abinda Allah yake so kar ka biya mutane ki kokari ka aikata yace wala taku bid'iyyan kar ka zamanto dan bid'a to wannan kalima kamar sabuwa ce da larabci an ce bid'a shine kirkira abu ko abu sabo shine bid'a me yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul manzo Allah ga ya musu ai ba ni bane farko a cikin annabawa baranta na hakkuce na zo ina karya ai kahin ni ma an samu annabawa a da kenan ba ni bane na fari shine bid'a sabon abu shine bid'a to me hukuncin bid'a shine kirkira abu a addini haramun da abin da zaka yi in kai musulmi ne yana da kyau ya samu asali a Qur'ani ko sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kirkira wani abu daban wanda ba Allah ya ce ba ba manzon Allah ba to kai asara wanda kuma muna gani so da dama wasu suna yin abubuwa da sunan addini amma kuma ba Allah bai ci wannan ma zaka ji ya ce eh annabi bai yi ba ko babu shi a Qur'ani amma muna yi to kaga wannan laifi ne ba karamin laifi bane da asara a duniya a ce kana yin abu ba annabi ya saka ba shine ce wala taku bid'iyyan karka zamanto dan bid'a mai kirkiro abu a addini ba Allah bai ce ba manzon Allah ba la'allaka tuflihu yace in kai haka zaka tsira ka rabauta da rayuwarka da addininka Allah ya bamu labarin wasu yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura gobe kiyama zamu zo da wasu sun aikata aiki amma aikin nasu za a sanya shi kamar kura abin shekewa saboda ba Allah ya sa su ba wa amilatun nasiba wasu rayuka sun yi wahala a nan duniya jina amma kuma Allah ce nasu ba sun taɓe saboda ba mu muka ce su yi ba to baiti na biyu yake cewa wajin bi kitabillahi ya kai bawan Allah musulmi yi kokari ka bibiyi kitabillah shine alqur'ani was sunan allati da sunnonin da atat ar rasulillah wanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanju in Allah yarda zaka tsira wa tarbahu kuma zaka rabauta shi alqur'ani ba a barin shi a rayuwa duk mutumin da yake neman alkhairi wallahi ya rika bibiya qur'ani kuma ya rika karanta shi eh Allah ya sabkar da alqur'ani na rika karanta shi saboda zukata su yi tafshi yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah sai Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub in kana karanta qur'ani Allah zai yaye maka matsaloli masu yawa wanda malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da in mutum ya lazamce su a rayuwar shi ba zai kaskanta ba ko ya walakanta shine karanta qur'ani ko taha yace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ya manzan Allah wasu suka ce sunan Allah ne daha sai Allah ce ni ho ban sabkar maka da alqur'ani ba dan ka walakanta duk mai karanta shi ba zai sha wahala ba zai taɓe ba ko ba zai walakanta ba shine ce ka yi ƙoƙari ka yi riko ko ka rika bibiya alƙur'ani shi zai shiryar da kai hanya madaidaiciya zai gyara maka zuciyarka da duk wasu matsaloli na zuciya mutumin da yake da matsala ta zuciya da alƙur'anin nan zai samu waraka kun ga malamai suke cewa hatta da fitinannan shaidani wanda zai shiga gangar jikin mutum da me ake hudda shi da alƙur'ani in ana karanta alkur'ani a lokacin nan ne shaidan zai huta daga gangan jikin dan adam wannan duka yana daga cikin amfani banda shi kuma karanta alkur'anin nan zai datar da kai samun wadatar zuciya sanin ubangijinka haƙuri da yadda duniya take ababen da suke faruwa na fitintunu duka wannan karanta alkur'ani yana datar da ga lada gobe kiyama manzo Allah ce karanta alkur'ani masu karanta alkur'ani alkur'ani zai cece su اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابي وكرنت قرآني ما سكرنت قرآني قوبي قيامة زي تيتيسو أقبان الأمة سيتي والسنن إقو قريك بيبي sunnonin annabi abinda aka ce annabi ya aikata yi kokari ka aikata kar a barka baya a ce Allah ya ce kaza manzan Allah ya ce kaza amma kuma kullun kai ra'ayinka zakkabi ko abin da kake so wallahi za ka taɓi kuma kullum rayuwa za ka sha wahala a ciki saboda Allah da manzan Allah su suka tsara mana rayuwar nan yadda take kuma in muka bi za mu samu rabo ya ce sunnonin da suka zo amma a wurin manzan Allah yana akwai sunnonin da ba manzan Allah ya zo da su ba daga cikin irin hadisai da ake karantawa akwai hadisi na ƙarya ce manzan Allah ya ce kaza amma kuma ƙarya ne aka ma annabi dama hukunci ya zo manzo Allah ce duk wanda ya mana ƙarya ya nemi makomashi a gidan wuta to kenan a hadisan ma yana da kyau ka tabbatar da hadisin ya zo daga annabi duk da malamai suna cewa akwai hadisan da kai da kanka zaka gano hadisan nan sun saba ma shari'ar musulunci na ƙarya ne misali a ce dan zina baya shiga aljanna hadisi ne yana nan ana yawo da shi kuma ana karanta shi a masallatayya da wuraren karatu hadisi ne na ƙarya ba manzan Allah ya faɗa haka ba me yasa saboda Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra gobe kiyama babu wani laihin wata rai bai hawan wata rai zai wa a ce mahaifan mutum sun yi zina kuma shi yaro a ce bai shiga aljanna kaga wannan hadisin ya ci karo da shari'ar musulunci gashi aya ce ta alqur'ani Allah ce ba ruwan wata rai da laihin wata rai amma kuma ana yawo da hadisin cewa wai ɗan zina baya shiga aljanna wani wuri za ga an hana shi limanci an hana shi jagoranci da makamancin haka saboda hadisin na ƙarya ne bai tabbata ba amma kuma ana aiki da shi to insha Allah ganin abiyatu in dai to a haka suke tafiya kenan sai mu tsaya daga wannan biyu insha Allah Allah ya amfanar da mu abin da muka ji assalamu alaikum